لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم على آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المهدر والتعد في بنظرة تأتي لنا بالزفر يوم مسلمي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته muna nan a cikin littafin nan mai albarka mai suna kashifar ilbas an faidatul khatimi adil abbas littafi wanda yake mai yaye rikici da matsaloli da kowace irin shubha domin a san me ake cewa failar cikamakin waliyai maulana abil abbas tijani radiyallahu anhu to a jiya shehu radiyallahu anhu ya gaya mana cewa lokacin da wannan wato faila ta bayyana ga ma'abotanta tun daga ƙasarsu aka fara nuna kiyayya so da duk wani wanda zai nuna kiyayya ko ya nuna inkari ko ya yi jayayya to kamar ya gada ne daga wurin mutanen senegal don su suka fara kamar yadda a yau duk wanda zai kiman zalla sallallahu alaihi daga wurin quraishawa ya koya haka nan duk wanda zai so shi ma daga wurin quraishawa ya koya to haka al'amarin yake domin bayyanar sa farko akwai daga cikin manya waɗanda sun shiga abubuwan manyan mukaddamai da manyan shehannai da ba'arin 'ya'yan shehunnai waɗanda su suna gani kamar shehunta ko jagoranci a ɗarikar tijaniya gadon gidansu ne to shi kuma Allah tabaraka wa ta'ala ba haka yake al'amarinsa ba har ta kai akwai wani almajirin baban shehu Ibrahim radiyallahu anhu babban mutum ne kwarai ana kiransa Al-Hasan Jaye sai da ta kai da abubuwan suka yawa maulamu shehu Ibrahim radiyallahu anhu ya rubuta masa wasiƙa a maulana shaka madaliya bulfati radiyallahu ya kawo a cikin jawahir rasail a wasiƙa ta ta hudu shehu radiyallahu ya rubuta masa wasiƙa domin halin da ake ciki yayi nauyi shi babban mutum ne kuma gashi shi ma ya fara nuna wasu abubuwa wanda jama'a za su iya koyi da shi to sai shehu ya rubuta masa wasiƙa bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم ملك يوم الدين sai ce amma ba'du bayan wannan basmala da hamdala da salati ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallama to fa salamun tammun amun min indikati bi al-abdul gani bi sayyidihi wa maulahu wannan wasiqa ta taho ne wato yace yace farko gaisuwa cikakkiya gamammiya daga wurin marubucin wannan wasiqa shine bawan da iwadata da ubangijinsa baya bukatar komai sai a wurin Allah wanda shine majibincin lamarinsa an kulli ma siwahu ya wadatar daga duk abin da ba Allah ba shine Ibrahim bin Alhaji Abdullahi Tijani sunansa kenan yace ila habibi wa muridu walidi wannan wasiƙa ina so ta sadu ya zuwa ga hannun masoyina kuma almajirin babana as-sadiq wanda yake a cikin almajiran babana yana da gaskiya alhasan jayin sunansa alhasan jayin mujibu abin da ya wajabta mini rubuta wannan wasiƙa ina so ne in sanar da kai an ta'alama ka sani bi anni cewa ni barhama abdullahi an sahuka lillahi ina yi maka nasiha saboda Allah billahi da Allah ina yi maka nasiha dan Allah da Allah wa an ta'alama kuma ina so ka sani bi annaka cewa kai a matsayinka na babban shehin ɗariƙar tijaniya a matsayinka na babban malami a matsayinka na babban jagora an tawagairuka da kai da waɗanda ba kai ba waɗanda ka fi su da waɗanda suka fi ka ina so ku sani ka'inan man kana koya mutum yake abdullahi bai wuce bawa ga Allah ba ko mun girman mutum bai wuce matsayinsa na bawan Allah kana matsayin mukaddami ne ko kana matsayin shehi ne ko kana matsayin khalifa ne ko kai wali ne ko siddiqi ne kai ko kurbi ne kai ka sani baka wuce bawa ga Allah ba sannan wa muridu shekha tijani sannan duk matsayin da zaka taka a dariƙar tijaniya baka isa ka wuce almajirin shehu tijani ba wa qad qarrara Allah tabaaraka wa ta'ala fi sabiqi hukumi haqiqa Allah tabaaraka wa ta'ala ya tabbatar a cikin magabacin ilimin sa a cikin magabacin hukuncin sa anna ifadatu hadhihi alfaida cewa kwararowar wannan faida wato alkhairul kasiru wannan alkhairi mai yawa wannan ilmai na ma'arifa na sanin Allah Allah ya kaddara kwararowarsu fi ɗariƙar tijjaniya a cikin ɗariƙar tijjaniya ala yadda sahibiha za ta afku ne a hannun mai ita ya ce radiyallahu anhu Allah ya ƙara masa yadda wa huwa sahibul faida shine ma'abocin faida ya ba'uha aina aina sha'a wato zai kai ta duk inda ya ga dama zai aje ta inda yake so bi taqdiril azizil jabbari da ikon nan na Ubangiji mabuwayi wanda ke mai ƙarfin iko. Walfaidatu, kaga ita wannan faila da ta bayyana a hannunmu ta Ummul Afaq sai ta cika duniya gabas da yamma kudu da arewa. Bi haulillahi wa ƙudratihi wato da ƙarfin Allah da ikonsa. Wannan faila ta Tijaniya za ta cika duniya gabas da yamma kudu da arewa da ƙarfin Allah da kuma ikonsa. la yumsikuha adun babu wani daya da ya isa ya rike ta wala yuqifuha adun babu wani daya da ya isa ya faila birki wala yahbisuha shay'un babu wani abu wanda zai binne ta ba wani kazafi ko wani kagi ko wani sharri ko wani makirci wanda zai binne faila ko da za a sami yara kanana ana ba su kuɗi ko ana zuga su su bar sallah su bar azumi su bar karatu su rika zagin Allah suna zagin Annabi sallallahu alaihi wasallama suna aikata masha'a suna faɗin abin da suka ga dama wannan aikin da suke ba zai binne faila ba wala ya hadisu ha shay'un babu wani abu da zai binne failar tijaniya la budda tamtaddu alal basilati babu makawa failar tijaniya sai ta shimfidu akan kasar Allah haisu kanat tijaniya duk inda tijaniya ta kai sai faila ta kai wa qad ibtala Allahu ba'd al-mashayikh hakika Allah tabaraka wa ta'ala ya jarabci waɗansu daga cikin shehannan tijjaniya wa ba'd ar-ru'asa al-muqaddamin da waɗansu daga cikin manya-manyan shehannai muqaddamai na tariqa tijjaniya Allah ta'ala ya jarabce su bi imalil maka'id da shirya makirci Allah ya jarabci waɗansu shehunnai sun kasa danna zuciyarsu su gane innal fadla bi yadillahi yuti man yasha suna shirya kaidi suna kazafi suna kage suna sharri suna miyagun addu'o'i suna sa almajiransu kuma su yi da waɗansu daga cikin manya-manyan mukaddamai waɗanda 'yan kuɗaɗe suka shiga hannunsu ko kuma gwamnati take ma'amala da su su ma suna haɗa kaidi da makirci suna haɗa kai da gwamnati domin su cutar da ma'abota faila saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala ya riga ya kaddara wannan faila sai ta shimfiɗa kan ƙasa so sai Allah ya kuma ya jarabci waɗansu shehunnai da waɗansu mukaddamai da shirya kaidi wadda'a idda'awi alkaziba da kuma wato kira wa kansu da'awoyi na ƙarya su rika ce ai ko su ne ma'abota faida ko shehannansu ne wani ma ba zai ce shi bane wani ba zai ce shehinsa bane sai an bato wani shehi babba wanda ya gabata sai ce in ana maganan faida ai wani ne yo yanzu shehu umar rufuti yana nan ai maganan wani sahibul faida yanzu muhammad al-hafiz al-alawi a shingidi yana nan ai maganan sahibul faida to yanzu ma dai in ba abun yara ba ga sheikh abdullahi ibn al-hajj al-alawi ga shehu wani ga shehu wani sai su rika ambato waɗansu manya-manyan kudubai wanda jagorori ne tabbas duniya ta san jagorori ne sai a dinga ambatansu don me don a shafa sunan shi ibrahim abdullah to haka suke ta yi suna ta da'awi da shirya kaidi kuma suna janyo wasu maganganu waɗanda allah bai halicce su ba suna ambato maganganu su ce shi ibrahim ya ce ya fi shehu tijani shi almajiransa suna cewa shehu ya fi annabi ya ce ya yi kaza wannan duka maganganun banza ne wannan duka maganganun banza ne sannan kuma suna shirya maganganu na kazafi da kaji a ce ai yan faila ba sa sallah ai yan faila ba su da aiki sai kaza kaza maganganu kazamai dai waɗanda yake ba su da daɗin ji to shine shi warjallahu yace dalaban li ifa inurillahi suna yin wannan maganganu ne miyagu domin su bice hasken Allah tabaraka taala amma wa ya'ballahu illa an yutimma nurahu shi kuma Allah ya yaki suna ƙarya suna kazafi suna kagi suna sharri suna yanko manya-manyan ƙarerai amma kuma faida sai gaba take shi kuma mai faida sai ƙara cika duniya yake kullum al'amarinsa ƙara gaba ke saboda ba komai a zuciyarsa sai Allah da manzo Allah yana cewa nuwahidu maulana bi ahmad numin wa bir rusul wal amlaki wa wal muhaimin saboda haka duk abin da shehu Ibrahim yake gudanarwa yana gudanarwa ne akan karkashin alqur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai dai idan ilimin ka bai kai ba amma ba haka ba babu wani abu guda wanda yake na ra'ayinsa ko san zuciya duk abin da yake yi yana yi ne akan karkashin qur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai Allah ya jarabci waɗannan mukaddamai shi yasa shi shi Ibrahim mafi yawanci ba wasu bane suka cutar da shi ɗan ɗariƙar tijaniya kuma har a yanzu in ana so a cutar da faila to daga wurin waɗansu ɗan ɗariƙan ake samun damar da za a cuce su domin ɗan faila na gaskiya wallahi kirasta ko ɗan izala ko ɗan shi'a ko ɗan wata aƙida da ya sai cutar da shi ba saboda dalili ba zai ga wani abu wanda zai zai dame shi ba sai dai ta ɓangaren ilimi Allah tabaraka ta'ala yana ba su ilimi mai yalwa wanda za su iya magana da watakila ta fi ƙarfin hankalin mai sauraro amma da za a tambaye su za su kawo hujja a ƙur'ani da hadisi to shi ne shawar jalla ne ce duk waɗannan maganganu da muƙaddamai da shihannai suke yi suna yi ne ɗalaban liɗifa inurillah shi kuma ya ballahu illa an yutimma nurahu wa anta habibi yace to kai alhasan jayin kai masoyina ne mun zo ana yafi tun ina kankani na san kana so na fali za ka tabtu ilaika saboda haka na rubuto maka wannan wasiƙa wa uhazziruka nake tsoratar da kai min an takuna mimman yuriduna idfa'a nuran lahi ina ji maka tsoro kar ka zama daga cikin masu kokarin su bice hasken Allah shafaqatan bika domin ina tausayin ka la hirsan ala zuhuril faida ba wai ina kwadayin wai faida ta bayyana a hannuna bane ai ta riga ta bayyana ko ba ina kwadayin ka bi ni bane ko baka bi ni ba wanda suka fi ka za su bi ni ba kuma ina kwaɗayin wai ka daina zagi na bane ko ka daina min sharri ko kuma ka daina ba makiya na goyon baya a ni saboda na san kana so na tun ina yaro bai kamata ka na girma kuma ka ci amfani na zaka watsar da amfanin ba shi yasa na rubuto maka wannan wasiƙa amma la hirsan ala zuhuril faida fa innaha tazharu bi haulillahi wa quwwatihi ita faida sai ta bayyana da ƙarfin Allah da kuma ikonsa wa man arada katmaha duk wanda yake so ya boye faila ya yi mata wani bakin fenti ya lullube ta ko ya binne ta fala ya zidu ha illa zuhura ba zai kara mata komai ba sai bayyana dan akwai makiya kala biyu ne akwai makiya a waje wanda suke mugun kazafi da sharri sai yan faila suna kaza suna kaza suna kawo shehin su matan su a cire musu gashin munkiri suna kaza suna cewa diwani ya fa alqur'ani suna duk iri irin waɗannan maganganun wannan makiya ne na waje su makiya na cikin gida suna nuna su ma yan failan ne amma sai su ruka kawo abubuwa wanda kai mai hankali in ka ji kasan inkarin faila ake kawai ba wani saboda in aka taba maganan tarbiyya ai an taba faila in aka taba maganan maganan qabdu an taba faila in aka taba maganan zikiri an taba faila in aka taba maganan wato wato a a a musaffa karatun alqur'ani shi ma an taba faila to akan wannan ne ma shi balaraba jiga yake cewa wai mun tisgi asalin adawa badini da waje magamin asirinki na hannun mutum ajiya mu ne mutanen da ake kinmu a cikin gida ake kinmu a waje amma kuma asirin kiyayya tana hannunmu mun san kowa kuma mun san yadda za mu bullo kowa in kai dariya mu yi dariya in ka ɗaura fuska mu yi dariya in ka juya mana baya mu yi dariya in ka fuskance mu yi dariya amma duk abin da kake yana hannunmu mun sani in ji shobala da bajega radiyallahu ta'ala anhu warḍahu annabi sai shi radiyallahu ne ce to ka sani cewa wa man arada katmaha fala yazidu wa illa zuhura duk wanda yake so ya boye faila ba zai kara mata komai ba sai dai ya kara mata bayyana wa man arada tanfiran nasi anha wanda yake so ya kore faila jama'a fa inna ma yunfiru an-nasa an nafsihi la anha wanda yake so ya kore wa faila jama'a wa an sahibi ko ya kore wa ma'abocin faila jama'a to fa inna ma yunaffiru nasa an nafsihi ya sani yana kore wa kansa jama'a ne la anha amma ba faila yake korewa jama'a ba duk mutumin da yake a faila ka sa masa ido yau da gobe yau da gobe zaka iske shi shi kadai ba kowa ta da shi ya kore wa kansa jama'a saboda jama'ar dama ba tashi bace jama'ar tashi Ibrahim ce radiyallahu ta'ala anhu kuma shine ma'abocin faila tijaniya saboda haka duk wanda yake so ya kore wa faila jama'a ko ya kore wa jama'a ma'abocinta to yana kore wa kansa jama'a ne wanzur bi aini kalbika shi wace kaga alhassan jayin ka kalli wannan maganan da idan zuciyarka kar ka karanta da idan ka naka ka kalli maganan da idan ka na zuciya fatara sirka ma qultuhu zaka ga gaskiyar abin da nake gaya maka wallazi ya ta'ayyanu alayka abin da ya kamata gare ka in kadarta in kana da iko ala suluki a bisa shiga cikin jama'ar faila hatta ta kuna minal lazina qala fi haqqin sahibul munya har ka zama daga cikin waɗanda ma'abocin munya wato ibnu babal alawi yake faɗi a cikin munya da'ifatun min sahabihi law ijtama aqdabu ummatin nabiyil muttaba ma wazanu sha'aratan min fardi min wahidin minhu minhum fa kaifa bil imamil fardi da'ifatun min sahabihi akwai waɗansu jama'a daga sahabban shehu tijani lawishtama a kaɗabu ummatin nabi muttaba da za a tara kuduban al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake abun bi ma wazanu sha'aratan min fardi minhum da ba su auni gashin ɗaya daga cikin waɗannan jama'a ba fa kaifa bil imam al fardi to ya kake zato aka ɗauko limamin su shugaban su wanda yake makaɗaici to in kana so ka shiga cikin irin waɗannan jama'a masu nauyi masu daraja to shi kenan kai suluki kai ma ka zama dan faila har zuwa ƙarshen maganarsa to faf'al ka aikata haka in kana so wa illa idan ko baka ji maganar da na gaya maka ba fajlis ala halika ka zauna inda kake kai ta karantar da ilimi kai ta bada dariƙa kai ta wurdanka kai ta zikir zikirorinka kai ta nafulfulinka amma ka rabu da mu ka rabu da mu kuma wanda zai ki mu ko ya ki mu ka sa ido ka kalle mu tsakanin mu da shi ka gani amma in baka yadda ba bismillah shiga amma ni dai ina baka shawara tun da kaso ni tun ina kankani gashi na girma yanzu amfani ya tabbata a hannuna yanzu ya kamata ka amfana da ni to fajlis ala halika ka zauna a halinka wala taf'al shay'an kar ka sake aikata wani abu kar ka zage mu kar ka yi wani wurdi akan mu kar kuma ka ba makiyin mu goyen baya wal ta'lam kuma ka sani annahu cewa lamarin la yakunu fi mulki llahi illa ma arada Allah ba abin da zai faru a mulkin Allah sai abin da Allah ya nufa wa man arada shay'an wanda koye nufi wani abu lam yuridhu Allah Allah bai nufi abun ba saqada min ainil lahi mutuncin sa zai zibi a idan Allah duk mutumin da yake so ya aikata abin da ba Allah bane ya nufa to mutuncin sa zai zibi gaba daya a wurin ubangiji tabaraka wa ta'ala wa alam ka sani anni cewa ni barhama abdullahi usika ine maka wasiya wa usi nafsi kamar yadda ne wa kaina wasiya bi taqwallahi ka ji tsoron Allah fisir wal alaniyati ka ji tsoron Allah a boye ka ji tsoron Allah a bayyane wa muwalatu ahlillahi kuma ka jibinci ma'abota soyayyar Allah ka jibinci mutanen Allah bil mahabbati da soyayya wal mujalasati ka rika zama da su wal musahabati ka abotake su Allah an tusibaka minhum nafhatan ilahiyya nafhatun ilahiyya watakila in kana mu'amala da su ka jibince su kana zama da su ka so su kai suhuba da su wato numfashin da yake tahowa daga halar ubangiji zai shiga hancinka in ka shaki kwaya daya zaka samu sa'adatu darain wala ta da amale salaka kar kai da awan abin da ba naka ba saboda hasada kana gani Allah ya ba wani wata wata baiwa ka ce a kama kana da shi me za a gwada mana eh me ba mu da shi eh dariƙan nan ai muna da ijazozi mu ma an kaddamar da mu ai mu ne komai zancen banza ba mamaki kana da su din amma ba kai Allah ya nuna ba ga wanda Allah ya nuna ai ba shi ya nuna kansa saboda haka shewa ya ce masa kar kai da'awan abin da ba naka ba wala ta da ahuli ga yarka kar kuma kai da'awan shi ga waninka dan mutane kala biyu ne akwai wanda idan hasada ta ci zuciyarsa zai nuna duk abin da wani bawan Allah yake da shi wanda Allah ya bayyana to shi ma yana da abin zai iya nuna haka ya nuna yan tsirarin mabiyansa da wawayen mabiyansa ya nuna musu cewa shi ma musamman dariƙar tijaniya a yau yadda aka maida ita saboda ijazozi sun shiga hannun kowa kowane yaro karami ya ga yana da ijaza to zai iya zagin manya zai iya rena su ya nuna cewa abin da yake hannunsa abin da yake hannunsu shi ma yana hannunsa to shine shehur jallanu ke cewa kar kai da'awan abin da ba naka ba abin da Allah ya bani din nan to kar ka ce kai ma kana da shi ko kana da abin da ya fi namu ko kuma a'a in ba za ka iya cewa haka ba kar ka ce a'a ai abin da muke faɗa din nan ba namu bane na wane ne dan wani zai haka wani zai ce a abin da yake faɗa muna da shi kawai mu tawazu ne yasa muka yi shiru muka yi kaza kaza ko kuma ya ce ai abin da suke faɗa din nan ba nasu bane na shehu wane ne shi wace karka yi haka ka rabu da mutane masu yin haka ka kyale su kai kallo ya ce kala ta'ala Allah tabaraka ta'ala ya faɗa a cikin littafin sa mabuwayi wala taqafu ma laysa laka bi ilmun kada ka shiga abin da baka da ilimi a cikin sa kada ka tsayu akan abin da baka da ilimin sa man arada izzatar dare ne wanda yake neman girman duniya da lahira fa innal izzata lillahi jami'a to ya sani ilma girma gaba ɗaya na Allah ne wa mahabbatin lahi kaga soyayyar Allah to urafu bi mahabbati ahli ana gane ta ne da san mutanen Allah in kana san Allah yadda za a gane kana san Allah to a ga kana san na Allah in kana kin Allah ba fitowa za ka yi kace kana kin Allah ba a ka nuna kana kin na Allah sai a gane kana kin Allah saboda na Allah nan abin da ya zo da shi din ba shi ba kansa ba Allah ne ya bashi kin da kake masa Allahn da ya bashi kake ki ba shi kake ki ba san da kake masa kuma Allahn da ya bayar kake so ba shi kake so shi yasa sallamawa na Allah sallamawa Allah ne inkarin na Allah inkarin ubangiji ne jayayya da mutumin Allah jayayya da Allah shi wai ce to waɗannan mutanen Allah din wa humul arifuna su ne masana Allah to wannan wasiƙa shi radiyallahu ya rubuta ta ne farkon bayyana ita wannan faila wadda shi yake mana bayanin dalilin rubuta wannan littafi da muke karanta kashful ilbas an faidatul khatmi abil abbas yace dalili kad kasural inkaru hakika musu da jayayya yayi yawa fi hadhihi albilad a cikin wannan gari namu a cikin wannan kasa tamu wato kasar Senegal ala ahlul faidati tijaniya abisa ma'abota failat tijaniya almahdiyuna ila nahjir rashadi wadanda suke ababan shiryawa zuwa tafarki na shirya to sai inkari sai zama yayi yawa daga mutanen kasan nan saboda manya sun yawa a kasan kuma sun bar alkhairi mai yawa sai ake gani Allah ba zai kara bayyana da wani alkhairi irin wancan ba dan me likasartul jahili saboda yawan jahilci wal balalati da daƙiƙanci da mugunta da bakar zuciya wal hasadi da kuma hasada wal inadi da taurin kai mutum bai sani ba kuma bai so ya sani wa ma huwa shi wannan inkari da ake wa ahlul faizati da suka bayyana a kaula a ƙasar Senegal ba su ake wa inkari ba illa al-inkaru ala shaykhihim al-hadi al-mumidd lil ibadi shehin su ake wa inkari shine shehu Tijani radiyallahu anhu wanda yake shiryar da su wanda yake shiryar da bayi sannan yake yin madadi ga sauran bayin Allah waliyai منذ ظهور هذه الفائدة التجانية tun daga lokacin da wannan faila ta tijaniya ta bayyana ita wannan faila ba ta wani bane ta shehu tijani ne al-ahmadiyya wadda ta cika da yawan godiya al-muhammadiyya wadda ta bayyana wadda wato ta zama a ɗariƙar da take ɗariƙar cikamakin waliyai at-tijaniya ɗariƙar tijaniya wadda ake danganta wa shehu tijani al-ahmadiyya ɗariƙar godiya al-muhammadiyya ɗariƙar da take bayan ta babu wata ɗariƙa al'ibrahimiyya ɗariƙar da ta cika da alfarma da alkhairi da baiwa da rahma wacce ta baku wa ma ja'ala alaikum fiddini min haraj millata abikum ibrahim alhanifiyya wadda ba a hada ta da wata ɗariƙa kamar yadda ba a hada musulunci da wani addini to haka ɗariƙar tijjaniya ita ma ita ce khatimatu turuq ba a hada ta da wata ɗariƙa to wannan shine dalilin da yasa wato suke ta inkari saboda wannan falala da Allah ya ba su waɗannan ‘yan faila, bi mahadi fadlil hadratin rahmaniya da tsantsan falala wadda take gangarowa daga rahamar Ubangiji mai yawan tausayi, fata samamtu an hummaliyan sai ne kawai na toshe kunne na ne kunnen uwar shegu ga barinsu tsawon lokaci suna ta zage-zage ne kamar banji ne kamar banji saboda mawaki ya faɗi kamar yadda muka faɗi wancan sati iza na ɗaƙar safihu idan wawaye magana ya zage ka ko ya maka ƙazafi ko ya maka sharri fala tu jibku kar ka amsa masa in wawa ya faɗi sharri ka faɗi alkhairi in wawa ya yi zagi ka yi yabo in wawa ya yi wauta ya faɗi maganganu na wauta kai ka faɗi maganganu masu kyau fala tu jibku kar ka amsa masa da wannan wautar fa khairun min ijabatihi sukutu abin da yafi alkhairi gare ka kai mai hankali mai daraja kai shiru daga ka amsa masa karkara ma abin da yi yasa ba kyau mutum ya ce wai shi yana ɗarikar tijaniya ai an zage shi sai ya rama an faɗi kaza sai ya ra'a ai ka kalli masu zagin ka kalli kanka za ka gane cewa su dole su zagi kai kuma ba zagi bane ba dan zagi Allah ya yi ka ba yace sakattu anis safihi nayi shiru daga abin da wawa sakare yake gaya min na wauta da kazafi da sharri da kage fa zanna anni ayitu sai ya zaci cewa wai na gajiya ne na kasa tarasa ko na kasa bada amsa ko yana nuna wa duniya ai abin da yake faɗa gaskiya ne ba ku ga yayi shiru ba ya kasa cewa komai wai ayitu anil jawabi na kasa bada amsa wa ma ayitu wallahi ba kasa bada amsa ne ba walakin niktasaitu bi sawbi hilmin sai dai cewa ni na dinka rigar hakuri ne da juriya na sa a wuyana wajen naftus safata ma hayitu na nisanci wauta da sakarci matukar ina numfashi shi wawa ya je wauta sai ta zage zage mu mi ta aikata alkhairi mi ta zikiri mi ta salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallam mi ta karatun alqur'ani mi ta watsa alkhairi ga bayi shi kuma ya ta watsa sharri a cikin bayi ya ta zage mu mi ta ga bayi abinda zai amfane su su ba hanya su amfana in mun mutu su mana addu'a shi kuma zagin da yake mana in ya mutu sai mu ga me za a yi masa to shine shi wace sai ne kunnan uwar shegu ga barin su wa in kana ma ya atuna bi shay'an fariya ko da ko abin da suke kawo wa mutane na zagin mu wato ya kasance wani abu ne kankani kuma kage ne kuma ƙarya ne amma duk da haka sai ne shiru dan mene shiru likauni min jumlati hizbul faidati saboda kasancewa ta nima ina daga cikin jama'ar yan faida nima ina daga cikin jama'ar ƴan faila ja'alana Allahu mimman la yusawil aqdaba minhumul bayda ina roƙon Allah Allah ya samu daga cikin waɗanda kuduban halitta ba su kai martaba kwansu ba inji shi addiwani yana cewa faqad faqa aqdabul bariyati lil baydu haƙiƙa ƙwanmu ya zarce kuduban halitta ƙwai wanda ba kyankyashe ba ya fi kudubi to ina ga wato ɗan tsakonmu ina ga zakaranmu wanda ya cara saboda haka muna roƙon Allah Allah ya samu daga cikin wato waɗanda kuduban halitta ba su kai nauyin kwansu ba makafatar raddi anni abin da yasa nake yi magana ana ta kazafi ana ta sharri ana ta maganganu marasa kyau dan har kafirci ana faɗi da fasikanci da halatta haramu da raba zumunci da bata dariƙar tijaniya akwai wasikar da yake ta wara mauni bil kufri wat tafassuq وتهليل الهرام وقلل الأرهام وإفساد طريقة الشيخ بإدخال ما ليس فيها والسهر والجنون وفعل بي من الأفعال ما لا يفي بها قلمي فصبرت لله واحتصبت ورفعت همتي عن الخلق حتى صار الخلق لا يقوم مني ببعض sai na ɗauke himmata gabarin su gabarin halitta ma gaba ɗaya sai da ta kai bana tana halitta misƙala zarratin a zuciyata sai dai ubangijin halitta na manta da su da ne nisa cikin halar ubangiji shi kuma Allah ya ce duk halitta sai ta bi ni to saboda haka ina tsoro ne kar in bada hujja wato ya zama bada hujjan ina kare kaina ne bana so in kare kaina wal intisar lin nafsi bana so in taimaki zuciyata bana so in taimaki kaina ina so Allah ya kiyaye ni Allah ya taimake ni hujjar ma Allah ya bada ita muku tafiyan domin na isu na wadatu bi mudafa'ati hadratul kursi na wadata da kariyar da halarar Ubangiji za ta bani akan a ce ni ne zan zauna in kare kaina in ba da wasu hujjoji wallahi abin da ake gaya muku ba ma yi wallahi ba haka muke ba wallahi a kai ne kazafi kai ta kazafi mun mi ta aiki duk mutumin da ka ga ya yarda da kazafi ko ya yarda da sharri ko ya yarda da mummunan maganar da ake gaya ma wani ko ba a faɗa ba dama maki mutumin ne amma mutumin da yake adali mai hankali an faɗi magana yana auna ta yana kallanta sai kalli mai magana sai kalli wanda ake gaya magana to daga nan zai gano dalilan magana zai iske o o mai magana nan akwai abin da yake so wancan mutumin ya samu abin shine yake so ya tunkuɗe shi a kujerar da yake a haukan kujerar kuma ya gagara wa ya ballahu illa an yutimma nurahu walau karihal mushrikuna walau karihal kafiruna walau karihal munkiruna saboda ka Allah tabaraka wa ta'ala ya riga ya ba da kariya shi yasa sai na gani ba zan kare kaina ba na isu da kariyar da halar kudusi take bani fa hiya tudafiu an nafsiha ita halar ubangiji ita take kare kanta ita take kare kanta wa an ahliha kuma ita take kare ma'abotanta wa anil mu'minina biha halar ubangiji ita take bawa kanta kariya kuma ita take bawa waɗanda suka yi imani da ita kariya inna Allah yudashu anil ladina amanu Allah tabaraka wa ta'ala shine yake kare waɗanda suka yi imani da shi kuma akwai inda yake cewa kana haqqan alaina nasrul mu'minina ba dole a haƙƙin Allah amma Allah ce ya zama dole a kanmu mu taimaki mu'minai ya zama dole a kanmu mu taimaki mu'minai kuma alhali ba dole a haƙƙin Allah tabaraka wa ta'ala shi wai ce to ja'alana Allah min abidiha almustanidina laha Allah muna roƙo ka zama ka sanya mu daga cikin bayin halarar ubangiji ‘yan faila wanda suke danganta kansu da faila ba wanda suke ɓoye cewa su ‘yan faila ba Allah ka samu daga cikin masu danganta kansu shine almustanadi na laha masu danganta kansu da faila waɗansu suna cewa su ahalul faida waɗansu ce su hizbul faida waɗansu ce su ansarul faida waɗansu ce su abna'ul faida wannan duka ya kyau mutum ya fito ya ce ni ɗan faila ne wannan ba illa bane saboda ana yi wa faila azafi da sharri da abu to kar mutun ya boye wannan ila almarra burhatan min zamani ana ta mana kazafi ana ta mana sharri ana ta zagin mu har waɗansu irin shekaru lokuta lokaci mai tsawo ya ja daga zamani ne shiru ban ce komai ba wahum alama hum alaihi min al-inkari su kuma waɗannan wato wato wato wato a makiya ko kuma waɗannan yan uwa suna kan abin da suke kai na inkari wa zuri da da kage wal buhtani da kuma wato shaci faɗi akwai bambancin zuri da buhtani wannan kage misali a mutum ne fari dogo kuma ya sa fararen kaya sai wani ce na gan shi ashe fari ne dogo amma sai dai bakin kaya ya sa wannan zuri ke ne kuwa mutum fari dogo da farin kaya sai ce na gan shi ma ashe gajere ne baki kirin da wasu bakakin kayan shi to ne ke sai shi wace to suna kan wannan da inkari da kage da butani to madalla a suna yan uwa za mu dakata a nan sai Allah ya kai mu kuma sati mai zuwa insha Allah a madadin alfaida tv Allah ya kara musu albarka ya kara musu daukaka nake cewa da ku assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu dan uwanku Ibrahim Mansur Imam Kaduna